صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to har yanzu muna nan dai a suratul hajji kuma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi shafi na saba'in da ɗaya a littafin da ke hannuna na rajul adhani ko ce ibahul ma'ani sharhin rajul adhani shafi na 90 ne daidai aya ta 71 to anan yau kuma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wani mai albarka na tara ga watan ramadan shekara ta 1437 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai ga sha hudu ga watan jun a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala za mu ainihin abin ci gaba kamar yadda muka saba ba tare da bata lokaci ba jiya mun karanta ainihin abin nan aya wadda take ainihin ƙara bayani akan gabar da muka shigo a cikin wannan sura da take bayani akan aƙida wato tauhidi ma'ana bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wanda shekaran jiya mun kawo wasu daga ciki dalilai na ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin ilimin da ainihin duk mai hankali ya yi tunani duk inda ya shiga duk abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin abinan ganin shi tare da cikakken bayani akan dukkan ainihin kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta halittu Allah ya riga ya kaddara kuma ya san abin da ya kaddara din babu kuma abin da zai ɓoye mashi da haka allah maɗaukaki ya yi zargi duk da wannan bayani ga waɗanda suke haɗa wani da allah a wajen bauta ko suke bautata allah ba tare da hujja ba wanda ƙarshe ayar ta tabbatar cewa azzalumai ne kuma ba za su samu taimakon allah ba wa malin zalimi na min nasir to sai allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan alkur'ani mai girma musamman alakar shi da makiya Allah musamman alakar masu karanta shi masu da'awa da shi da kuma waɗanda suke makiya Allah makiya littafin Allah makiya manzon Allah wanda suke ainihin albahari wajen ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke fada tsakaninsu da kullum masu tilawar alkur'ani da bayani a kai shi domin ku fahimci cewa ba yau ne aka fara ba sannan duk wanda saboda wa'azi saboda karanta littafin Allah ake faɗa da shi to ya samu abin nan haske cewa shi ke da nasara ko ba daɗe ko ba jima'in Allah ya so ya yarda sannan su masu faɗa da littafin Allah ba su son a yi wa'azi su kuma har yanzu sun taba wani abawar ko? su kuma har yanzu su fahimci cewa ga matsayinsu za ka alaramma sai ka sake karanta mana ita wannan aya وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات عليهم آياتنا بينات
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah subhanahu wa ta'ala yake, Ya Muhammad, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin kuma idan wato aka zo ana karanta musu ayoyinmu waɗanda suke bayyananu ma'ana alkur'ani mai girma ai idza zukirat lahum ayatul qur'an zaka ambaci ayoyin alqur'ani da hujjojin da ke cikin alqur'ani da dalilan da suke cikin alqur'ani alwadihat bayyanannu waɗanda suke gwada kadaituwar ubangiji subhanahu wata'ala kuma suke nuna cewa la ilaha illahu babu wanda ya cancanta a bautatawa sai Allah haka kuma karanta ayoyi da suke nuna cewa manzannin Allah gaskiya ne abin da suka zo da shi gaskiya ne to yadda al'amarin yake Allah subhanahu wata'ala ya ce ne ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru munkar sai ainihin ki da kyama da fushi da ainihin abin nan tunzura ya bayyana a fuskar waɗanda suka kafirta don me don an karanta ayoyin Allah wannan ba fa ainihin abin nan wancan karan ba har yau akwai waɗanda ɗabi'a su kenan ta ce da ka ce ai Allah subhanahu wataala ya ce to shi kenan tashin hankali ya zo idan musulmi ne wanda yana jin kunya ya ce yau to mu za ka karanta mu za ka faɗa wa karatun alkur'ani mai girma akwai ma wanda ya ce kakan shi malami ne ya ce ai shi ma kakan shi malami ne ni dai ban faɗi sunan ba to oho shi ba maganin abin nan yake a'a wai shi ma baban shi baban shi shi ma malami ne kakan shi abuwa shi ne za a zo a yi musu karatun alkurani da fushi da ɓata fuska to wannan ɗabi'a ce ta kafirai kafiran da jinsin yahudawa da jinsin ainihin kiristoci da kuma uwa uba mushrikai waɗanda su ba su ma yarda cewa akwai Allah ɗin ba ha kuma da waɗannan da muka gama bayani a kansu masu bautar Allah ba tare da hujja ba ba bisa hujja ba kawai bisa tatsuniya bisa son zuciya a saboda wane ya ce ko na tashi na ga wane yana yi da sauransu da kayi magana a inna wajadna آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ai mun iske iyayenmu da kakanni suna yi kuma in da gaskiya ne su ma dan wane su ma dan wane da ba su faɗi ba saboda haka muna nan ko ko a daka ko a raya muna nan akan abin da muka iske iyaye da kakanni kaga ba akan ba akan abin da Allah da manzo yake ba iyaye da kakanni da iyaye da kakanni ba alloli bane ba manzan ko manzanni ne ba suke ainihin abin yin addini ba suke sharanta addini to da haka yana ɗaya daga cikin alamar rashin arziki alamar cewa mutum arne ne dan wuta ne da zarar ana karatun alkur'ani ya ji bai jin daɗi da zarar an ce Allah maɗaukaki ya ce ka baya murtuke fuska ana haɗuwa ana karatun alkur'ani ya taɓa rai Allah ya sauƙaƙe shine Allah subhanahu wa ta'ala yace ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar yani al-inkaru yatabayyanu dhalika fi wujuhihim kiyayya wannan yana fuskanta a ainihin abin da fuskokin su su gimtse fuska wai abin tambaya me yasa ba su son a karanta littafin Allah saboda me ba su son a yi wa'azi don me ba su son a ce qala Allah qala rasulullahi suna da masaniya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bai mutane hankali ya bai mutane basira kuma mutum yana son ya san wannan ya san wannan a ba shi dama a ba shi yanci domin ya zaɓi wanne ne yake ganin ya fi wannan ne dalilin da yasa mutane ko karatun boko suka yi a halin da ake ciki yanzu bayan wa'azi ya bayyana ba ku suna zuwa suna amsar ɗariƙa saboda shi dan boko ya zauna a aji ana faɗi miki abinda ake karanta ma za a yi maka jarrabawa a kai in ka faɗi daidai za ka samu me za ka ci jarrabawa za a baka shahada za ka je ka shiga makekin ofis za a girmama ka idan ko baka ci ba ka kawo ta amsa ba daidai ba to shikenan kamar ba kai komai ba ƙarshe ma za ka sha wahala ko a ce a maida ka baya ko a ce a kore ka to don haka in har al'amarin ilimin duniya kenan na aikin duniya shi dan boko ya yarda cewa akwai Allah shi musulmi ne don me za a kawo mushi rufa rufa sai a addini ba za a bayyana mushi gaskiya ya zaba ba to da ya je yana ce ina hujja an fara kama kame to ya san dama wannan rudu ne alal akalla in ma bai damu da addinin ba bai damu da lahira ba ya fatali da su saboda haka ko a cikin su waɗanda suke da awa su yan ɗariƙa da yan boko wato ba da gaske suke yi ba mafiya yawan su wato saboda abin da suke samu ne musamman su wuce da sunan su a wurin gwamnatoci su amso su kashe waya na ba da fahimta idan suka amso sai shi ne sai a kashe waya ai ta nema ai ta nema a rasa Allah ya sauƙaƙe don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana bayani wai ba kawai ma sun tsaya a bacin rai din ba sai ya ci gaba yana cewa me yakaduna yasbuna billadhina yatluna alaihim ayatina qul afa unabbiukum bi sharrin min dhalikum Allah subhanahu wa ta'ala yace wato za ga yakaduna yasbuna billadhina yatluna alaihim ayatina zaga suna kusa suna kokarin a ce ina ma da su kai damka domin a safo damka mai tsanani wanda ta hada da zagi da fici da bugu wanda gila hada ma yanka da sauransu idan kana karanta musu ayoyin Allah haka zaka ga sun kasance jiki yana rawa suna ainihin ina ma a ce suna da dama ba za a yi musu komai ba kawai wannan mutumin su kashe shi su kai mishi damka wato kamun kazar mai wake zuwa kuku da kuku ya kai wa kaza damka ina za ta dali lahira to haka kafirai da mushrikai da yan bid'a suke a yayin da suka ji ana karanta ayoyin Allah hujjoji waɗanda suke gwada ba wanda ya cancanta a bautatawa sai Allah ba mai halattawa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai shari'antawa sai Allah ba mai tsarawa sai Allah da kai da shehi da wali da da da aikinsu shine bi ba kagawa ba sai dai su bi su bi mai kala Allah kala Rasulullah in dai addinin musulunci ake to su kuma ba su san wannan a sai ai wane ai yana bada yana bada kaza ai wane ai shi waliyin Allah ne da ya ce kaza ce kaza kaza kaza a rika ainihin girmama shi ana zuwa ana faduwa ana kawo masa kuɗi yana shakewa yana zubawa aljihu ga su da shegen kwaɗayin tsiya da kuma shegen rowa in sun zo ana suna so a bada idan sun amsa waɗannan mabiyan nasu da masu bugun kirjin ba ruwansu da su kawai sun ɗauke su tamkar ainihin bayi dama sun ce wawaye ne Allah sauƙaƙi to don haka wato kullum makiyin Allah mai bin son zuciya yana jin haushin wanda zai zo yana karanta ayoyin Allah yana fassara ayoyin Allah musamman waɗanda suke gwada ba wanda ya cancanta abi ba wanda ya cancanta a bautatawa sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah sauƙaƙi wato kullum ya za a yi su ainihin hana su bayyana wa mutane gaskiya don in mutane sun gane gaskiya sun yarda da su da su duka bayan Allah ne su ba iyayen gidi ba ne to shi kenan wato ainihin girma da abin da suke samu ba za su ci gaba da samu ba kenan to da ka ba san a wayarwa da mutane kai musamman matasa musamman matasa akwai masu ɗora wa matasa haraji wani za a ce dole sai an je ya je sai da kayan shi ya kawo me ma suke cewa humusi ko mene ne eh infaki eh akwai infaki sai ka je ka sai da kaya matar ka sai da kaya wane ne abin nan a kawo infaki shi yana nan gida matan mutane suna yi musu suna zuwa suna yi musu hidima ana tattaro kudin mutane na masu walbaro masu ainihin salangoro masu menene duka ana tattarowa ana kawo mushi infaki ne to bai san ku gane matasa ku ji da kyau bai san ku gane cewa shi ba kowa ba ne abinda yake abinda ya zo ya faɗa muku Allah ya ce manzon Allah ya ce ba shehi ya ce ko kuma a'a malam ya ce ba malam ne malam wa wani malam ne da me ya zama malam da kala Allah kala Rasulullahi ko da iya shege ta shirme sau da aka duk wanda ya zo ya ce da ku kaza ne ake yi ku ce ina hujja kul atu burhanakum in kuntum sadiqin sau da kada su maida ku ainihin abin nan bayi su maida ku mahaukata ƴaƴansu suna can suna karatu ku kuna nan kuna fama da turin wulbaro kuna da rana da sanyi da menene neman kuɗi kuna kai infaki ko a kai hadaya shehunai hadaya suke cewa su kuma waɗannan ainihin abinan mutanen masu zagin sahabban annabi su kuma in faki da humusi Allah ya sauƙaƙe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ولنا أبو بعد سكي باتري جنت فسكا yunkuri da kuma ainihin wato jin haushin ina ma su kai muku danka yadda za su ainihin abinan raba ku da wannan wa'azi da wannan karatu da kuke yi wannan kiyayya ce ga alkur'anin da ake karantawa kiyayya ce suke nunawa ga ayoyin nan na Allah subhanahu wa ta'ala kiyayya ce suke nunawa ga waɗanda suka yi imani kuma suke aiki da waɗannan ayoyi din kiyayya ga karanta ainihin ayoyin Allah kiyayya ga masu karatun ayoyin Allah sai Allah maɗaukake sai a faɗa musu su waɗannan mushirkai waɗannan makiya waɗannan waɗanda ba su son a karanta ayoyin Allah Allah ce kun afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum shin kuna son in ba ku labarin abin da yafi wannan sharri abin da yake akra ilaikum min alquran yafi kiwa gare ku fiye da alqur'ani mai girma wannan da ake karanta muku kuna bata rai ma'ana ku shirya ga abin da yake shine abin da yafi zama abin ki a wurin ku menene shi shine Allah madaukake ce annaru wa'ada Allahu alladhina kafaru wuta wadda Allah ya alkawarin ta ga waɗanda suka kafirta waɗannan da suke gaba suke kiyayya ga alkur'ani da masu karatun alkur'ani da masu wa'azi da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan wuta wanda wa'ada Allahu alladhina kafaru Allah yayi wa waɗanda na kafirta alkawali cewa lallai in sun mutu za su je kuma dole za su shige ta don me don sun mutu suna nuna kiyayya suna nuna gaba da alkur'ani da masu karatun alkur'ani wannan ainihin abin nan wuta Allah ya siffanta ta yace wa bi'sal masir wuta nan ta munana ta zama ainihin wato abu mai muni ta zama makoma gawa ga mutum kowane iri ne mana ba ka da abin da ya fi kowanne muni ba ka da abin da wato ya fi kiwa a ainihin abin nan zukatan ɗan adam fiye da wuta wutan ma wadda ba irin ta duniya ba wanda duk irin yadda aka haɗa wuta a duniya komai yawanta komai zafinta komai tsananinta ba ta wuce zafin hayakin waccan wuta da Allah ya tattala gobe kiyama ga kafirai makiya Allah makiya littafin Allah makiya bayin Allah mu'minai makiya masu kattilawan littafin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukake ce bi isal masir ay bi isatil naru takunu manzila ta zama ita ce masaukar mutum ko makila wurin da nan ne dole ko yana so ko bai so zai kwanta ko kuma marji'a ainihin makoma ko kuma mukama wurin da zai zama ya tabbata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaha sa'at mustaqarran wa muqama innaha lallai wuta sa'at tamunana ta zama mustaqarran wurin tabbata ga mutum domin in ya shiga wata za a ce ne khalidan fiha ko khalidina fiha abada wurin tabbata ga mutum a ce an gama har abada a ce yau wuta ita ce matabbatarka mazaunarka ko kana so ko ba ka so ka yi duk abin da kake iyawa da ƙoƙarinka da kowaye ma ka fita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina ba maganar fita duk yayin da mutum zai yi kokari kowane irin kokari ya ga cewa yana iya fita ina sai a mai da shi ina zuwa baka da wurin zuwa yaya aka yi haka ka kaji sai wa Allah a duniya ka ji gaskiya ka bi son zuciya ka bautata wa wani Allah ka bautata wa wasu karfi ko kai da'awa kana bautata wa mala'iku ko kuma kana bautar wuta ko rana ko taurari an faɗi maka ba kyau ƙarshen mai bautar wani Allah kowa kake bauta wuta ne ba fita in an shiga ka yi kunnan uwar shegu yau ga ka a cikinta a ce wannan ita ce matabbatar ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sauƙaƙe to yan uwa kaga ana mai hankali sai ya koma ya yi tunani ya yi bincike duk wanda kake ganin ya kamata ka bi duk wanda kake ganin ya kamata ka bautata mishi duk wanda kake ganin ya kamata ka girmama bisa son zuciya ba tare da hujjar wannan daga Allah wanda shine mahadincin ka ko manzon Allah wanda shine Allah ya turo ba to yi tunani bai wuce fa bawa kamar ka ba innal ladina tad'una إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم lallai waɗannan da kuke bauta waɗanda kuke bi waɗanda kuke roƙo waɗanda ba Allah ba ibadun bayi ne amsalukum kamar ku wataƙila ma kafi shi wataƙila ma kafi shi don ba a wajen yawan karatu ko wajen girma ko wajen asali ko wajen mukami ake ainihin samun girma a wurin Allah ba. No. Sau da haka wanda ya musulunta ya yi ko daga dutse ya zo cikin masallaci ne yana yi wa ya fi mu girma a wurin Allah in ya fi mu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wai karatu ko asali ko mukami ko kai dan wane ne ko sarki wane ne ko ainihin talaka wane ne ko mai kuɗi wane ne ko gwamna wane ne ko ba wannan bane ne. duk kowaye da kake gani kai har ranar nan da wata da ainihin taurari da dukkan su gaba daya ce ba Allah ya ce ba a yi musu bota la tasjudu للشمس ولا للقمر للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ya ce saboda girma saboda ɗaukaka saboda ainihin amfani da menene ga rana kuna gani ga wata kuna gani ga taurari kuna gani indan girma ne Allah ce la tasjudu lishamsi kada ku yadda ku yi bauta ga rana domin ibada abin sujada ibada ne kada ku yi sujada mana kada ku yi bauta lishamsi ga rana wala lil kamari ko kuma wata wasjudu ku yi bauta ku yi sujada ne kawai lillah da Allah subhanahu wa ta'ala wani Allah allazi khalaqahunna wanda ya halicce su dan su ma bayi ne kamar su su ma umarni aka ba su kewaya wadda suke irin na rana kewayawa ta ɗaya ko ta biyu kewayawa irin na wata da taurari da sauransu da suke kewaye rana dukkansu gaba ɗaya bisa umarni suke yau in Allah ya ce su tsaya wallahi tsayawa za su yau kuma duk wanda ya ce lokacin da ya sa mata ya kare za ka neme ta karas dukkan su bayi ne ibadun amsalukum waɗannan da kuke gani kuna bautata musu kuna roƙonsu kuna zuwa kaburburansu Allah mahalicci mai kowa mai komai wanda bai ƙarya ba ainihin wato san zuciya yake faɗi ba yace ibadun amsalukum bayi ne kamar ku wataƙila ma kai ka ji shi a wurin Allah subhanahu wataala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa hauna kuma Allah madaukaki ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku girma a wurin Allah wanda ya fi ku jin tsoron Allah to menene tsoron Allah a ina tsoron Allah yake za a iya gani da ido wani ya zai ce ai wani mai jin tsoron Allah ne ina sai ka ce muna tsammani muna zaton mashi akwai alamar tsoron Allah tare da shi amma ka ce tabbas wane mai tsoron Allah ne kaiwa wa ya baka green light da annabi yana na bai mutu ba idan ya ce wannan usman din mai tsoron Allah ne dole mu yadda saboda me la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha wahayi an yi mishi wahayi an faɗa mishi to da haka in ya faɗi magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amma bayan annabi babu wahayi duk wani wahayi ka yi kaza ko karbar kaza halal ne ko haram ne ya yanke daga mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani ilimi sai fassara fassara alqur'ani fassara hadisin annabi nan ne hakikanin ilimi yake to da haka ba mai halatawa ba mai haramtawa ba mai kagawa sai dai ya annabi mai tsira da amince ce attaqwa ha huna takawa a nan take a ɓoye ba a manya-manyan kayayyaki da abin gizon ainihin wata abaya kabir gwamnati ba guga ko kuma wani katon rawani ko kuma a'a ka ainihin cika baki da goro kana zubta mutane yau wai a ce waliyin Allah ne ƙarya ne waliyin Allah bai zama a kasami saboda waliyin Allah ya san cewa annizafatu nisfu din tsafta rabin addini ce wanda ya san addini ba zai zama kazani ba ko zai zama balari da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi abin da yake farawa da shi aswaki ka duba abin da duniya ta fito a jiya tana nuna wani gagarumin abu ne an gano shi ne wanda yake ake bololuwa wajen rigakafin duki abin cuta cututtukan nan masu yaduwa rigakafin su wanda ya fi kowanne kun san menene wanne ne ka je yau yau a satin nan ma na ji an yi tambaya a BOA ladan wane ne ladan me amsa tambayoyi na dr ladan wane rigakafi ne ya fi kowanne amfani wajen karuwa daga ainihin abin da cututtuka masu yado ce wanke hannu wanke ne wanke hannu za ka shiga bayan gida ka wanke hannu ka fito daga bayan gida ka wanke ka sa sabulu ka wanke hannunka eh ka je ka yi ajinar ga mutane ba ka zanyi wa ka taba ka taba ka ka sa ruwa ka wanke hannu don Allah ku binciki abin da annabi ya faɗi akan wanke hannu ku yi kallon abin mamaki mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan wanke hannu ɗaya kenan daga cikin abubuwa dubbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda wasu an gano daga baya wasu har yanzu tukuna ba a gano ba Allah kawai saboda haka a ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu ainihin abin nan koma mu zama ciwo bayi na Allah subhanahu wa ta'ala duk wata halitta baiwar Allah ce mu girmama duk wanda Allah ya bashi girman shi irin yadda yake a girmama kada mu wuce gona da iri amma bauta ba a yi wa kowa cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a yana yawa ka ga ai ba wanda ya dalilin zuwan ka wannan duniya ai rai ne ka yi menene sai iyaye to ba a bautatawa iyaye ce a wa bil walidaini wa bil walidaini bai ce abudul walidaini ku bauta iyaye a su ihsani ake musu kyautatawa kyautatawar ma annabi bai bar komai ba sai da ya bayyana yadda ake yi yadda za ka bi iyayenka ka samu ainihin abin nan lada annabi ya yi bayani bai bar komai ba hasali ma karshe ya ce aljannatu tahta aqdamil ummahat janna aljanna ana binta ana samunta karkashin menene digadigan iyaye ma'ana in kai wa iyayenka ihsani ka kyautata musu kai musu biyayya wadda shari'a ta yadda ai musu to aljanna ta tabbata gare ka idan ka saba musu zaka dandana kudanka Allah ya sauƙaƙe saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ya ainihin abin nan koma don bugawa ire-iren waɗannan mutane misali waɗanda har yanzu ba su fahimci su suwaye ba wanda ainihin wato suka zama balidai dukkan balidai kana mutum ka je kana bautata wa ici kai za ka je daji ka saro shi ka zo ka sassaƙa ka gyara shi ka zo ka sa a ɗaki kana zuwa mishi zuma kana zuwa mishi ainihin abin nan madi kana zuwa mishi turare wai kuma kana bauta ta mutu wai shine Allah wai shine me akwai validating da ya wuce wannan dan Allah akwai validating da ya wuce wannan to shine sai Allah madaukaki ya ce bari a fito ta wata hanya a buga musu misali su fahimci balidancin su su waɗannan masu bautar wani Allah ko waye kake bauta zawa yau kana ta faduwa kana tashi kana hura kana ainihin sujada da wane sai aka ce ya mutu kuma da kai aka dauke shi aka je aka binne a rami kuma wai saboda wauta ka gani bai iya tafiya kabarin ma da kafar shi bai iya daukar shi aka yi watakila ma wasu ainihin abinan da jalaba da komai suka dauke shi aka je aka zuba a kabari aka binne aka sa kasa wai shi kenan zaka zo kuma aka yi wani gini wai kuma ka zo kana bautar shi kana bautar kasa kana bautar kabari kana bautar rubabban nama kana bautar ainihin rubabban kashi wai kana neman albarka a wurin wanda shi ba zai iya wa kai shi ba shi ma bai san ina ne makomar shi ba bai san menene matsayin shi ba wai kai kuma mutum ne ba kuma Allah ya baka hankali ya aiko maka manzo manzon nan ya zo ya ce a'a waɗannan ibadun amsalukum bayi ne kamar ku amma kuma ka jefar da alqur'ani ka jefar da maganar manzo ka dauki maganar wani wawa ka je wai wali eh zai maka gafara zai baki haihuwa zai yi kaza zai yi kaza wataƙila shi ba har ya mutu bai haihu ba amma kuma kina neman haihuwa a wurin shi a wurin wa ake neman haihuwa Allah a wurin wa ake neman arziki Allah a wurin wa ake neman lafiya Allah a wurin wa ake neman mulki Allah wannan duka iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk da kaje kana nema a wurin wani ka halaka Allah ya sauke shi ne Allah maɗaukake ce ya ayyuhan nasu
الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نعم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه مم.
ضعف الطالب والمطلوب
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane da musulmai din da kafirai da masu kadaita Allah da masu hada wani da Allah da masu yadda su tsaya akan sunna da waɗanda sai sun yi bid'a duka ya ayyuhan nas ya ku mutane ku saurara da kyau duriba masal an buga wani misali an kawo wani misali ga yadda misalin yake so da ka ku ku ba mu hankalinku fastami'u la ku saurari wannan misali kuma ku fahimce shi da zuciyarku misali ne lima ya'buduhu al-jahiluna billahi al-mushrikuna bihi ga waɗanda waɗannan jahilai da Allah waɗanda ba san Allah al-mushrikuna bi waɗanda suke hada wani da Allah subhanahu wa ta'ala misali ne ga waɗannan da suke bautatawa din su waye su me ikon su me karfin su me amfanin su fastami'u la ay ansitu ku yi shiru ku ba mu hankalinku kuma ku fahimta ya fara da inna innal ladina tad'una min dunillah lallai waɗannan waɗanda kuke kira allazina tad'una min dunillah waɗanda kuke bautatawa ba Allah ba allazina allazina tuti'unahu min dunillah waɗanda kuke musu da su halatta ku bi su haranta ku bi ba tare da hujja ba waɗannan ko suwane ne gumaka ne da aka sassaƙa da ice ko aka yi ainihin gina da ƙasa ko gumaka da aka yi da duwatsu ko gumaka na iska ko na haske ko na taurari da sauransu inna allazina tad'una min dunillah waɗannan da kuke baututa waɗanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaba ba su iya halittar koda koda ba kuda wannan ko sauro ba za su iya ainihin halitta shi ba ko za su iya wallahi ko fuka fikin sauro in kace ku zo ku yi a halitta irin ta Allah kawai ku haɗu da ilimin ku da dabara ku da hikimar ku ku ce kun fuka fikin sauro wallahi ba su iya ba eh kowa ya kawo ilimin shi da na gumaka da na waye da na waye yau su zauna su ce bari mu gwada muku uwa mu ne su ce shi Allah ba sai inna ba amruhu idza arada shay'an ya kula lahu kun ba fa jole jole a dauko wannan a hada da wannan a kafa wannan a ainihin sa walda abin ba haka yake halitta shi ba shi kawai kun ne sai abin ya kasancewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun sai ta kasancewa gwargwadon yadda Allah yake so ya kasance to ku haɗu gaba ɗaya ku ce fukafikin sauro babu shi yanzu an nemi shi an rasa to ana son ku yi fukafikin sauro da irin taku kun ɗin kada a je a ɗebo sinadarin ai fukafikin sauro ai da sinadari kaza ne da sinadari kaza da sinadari kaza a je a nemo ai sai an tafi ƙasa kaza sai an je wuri kaza a samu waɗannan sinadaran to kuma dole ai sai an yi amfani da na'ura saboda a yi kaza a yi kaza a yi menene kaza kaza sannan a haɗu sai a ce ga wani abu an yi kamar fukafikin sauro wannan ba halitta ba ne ba halitta sunan wannan ba waɗannan waɗanda kuke bautatawa Allah lan ya dubaban wala wista ma'ula ba su iya ba za su taɓa iya halittar ainihin kuda ba ko da sun haɗu gaba ɗayansu da su waɗanda suke bautar da waɗanda ake bautatawar da na ite da na dutse da da kowane iri ku haɗu gaba ɗaya a ce yau ana son ku halitti kuda irin wannan kuda namu gashi nan wanda sau da yawa ma baka san daga ina yake fitowa ba a bige shi nan a kore shi nan a kore shi nan a kore shi nan to ana son ku zo ku ainihin halicci guda yau wannan kuda wanda ake ta kashe shi kudan nan mai haɗa cututtuka wannan kudan wanda ba ka son ka kai shi ko a ɗakin ka ko a gidan ko masallacin nan in so samu ne ba mu san mu ga kuda to wallahi dukkansu da waɗanda ake bautatawa na farko gumakan farko da na tsakiya irin sulata da uzza da manata da sauran ya kusa da ya uka da nasara dukkan da waɗannan na ƙarshe irin da yanzu na dabara na hikima wallahi duka in sun haɗu ba su isa su halittu kuda ba lan yakhluqu dubaba ba su iya halittar kuda in ji wa in ji Allah subhanahu wa ta'ala ai la wajtama'a jami'u ma ta'buduna min al-asna da duk abin da kuke bautatawa na gumaka wal anjad da kishiyoyin da kuke hadawa da Allah da za su hadu ala an yaqdiru ala khalqi dhubab wai su iya halittar kuda wallahi wallahi wallahi ba za su iya ba ma qadiru ala dhalik ba su iya ba سوى في الله الخالق مهلك شي كلي رب العالمين مهلك كوا ده كومي ده قاية ذرة da sama da ƙasa da rana da wata da sauro da dukansu waye mahalicin shi kadai kuma kafin halittar sammai da kasai jiya jiya muka karanta sai da ya tsara aka rubuta a lauhin mahfuz da shekaru nawa dubu hamsin ba wanda isa ya canza ko direction na Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya karyata ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai ba ma wannan ba wai halittar ai ba su iya ba ko ko sun iya ba kuma za su iya ba Allah ya ce ba su iyawa ko to ga wani abin kuma wa in yasribuhum dhubabu shay'an الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب wa in yatlubuhum dhubabu shay'an kuma idan kuda yazo ya sa kafan shi ko bakin shi ya cire wani abu daga abubuwan da aka sanya musu zai tafi ya je shi ma ya amfani da shi kuma kan wallahi ba su iya kwatowa ba su iya me ba su iya kwatowa shi ne ma da yake ɗabi'ar yadda take ainihin a ta masu ƙosar gumaka wato sukan ainihin ɗauki turare a yayyafa wa ainihin gumaka wazza'afaran da wani irin ainihin abin nan turare wanda ake cewa za'afaran kai hada su ainihin abin nan zuma a zuba a kara akan gumakan da jikinsu sai a kulle abin nan windoji a kukkule kofofi gudana ka sarkin kwaɗayi sai ya koma yana bi ta irin su alfuki irin su wundo din nan da sauransu tagogi ya je yana cinye shi wanda aka kawo din bai iya ku ɗanɗana bai iya an yafa mishi a jiki inda ya yi yawa bai iya gyara ko ya ɗan abin da bai shiga baki bai sa a baki bai iya kai ba ma wannan ba kuda wannan halittar da ta fi kowace halitta kankanci wulakanci ya je ya kwace abin da aka kawo wa gunki gunki bai iya karbowa wai ya sulbuhum dubabu shay'an la yastanqidhuhu min bas ya kwatowa ay hum ajizuna an khalqi dhubabin an khalqi dhubabin wahid ba su iya halitta guda guda ɗaya kawai kai ba ma wannan ba ba su iya shi yi fito na fito da kudan da ya zo yana son ya kwashe zuma da turaren da aka ba su ba ma wannan ba kuma a ɗan zauna a ainihin yi rabi da rabi ba su iyawa to wai wanda bai iya ainihin kare kanshi daga kuda idan kuda ya sace mishi abin shi bai iya kwatowa kai saboda wauta da rashin hankali wai kai shi kake bautatawa shi kake son ya baka dukiya shi kake son ya baka mulki shi kake son ya baka kudi shi kake son ya baka lafiya wai shi ne zai baka aljanna wai shi zai kwace ka a wurin Allah gobe kiyama akwai wawa mara hankali balidin da ya kai ka a cikin bayan Allah ma wai wanda ya fi kowanne rauni ba wanda ya fi kowanne gajiyawa ko da wanda in ka taba shi ma kana so ka dauke shi zai narke ko ba haka yake ba ko da ga ziyada ne ka min da ka je ka kama haka ba za ka dauki ka sai dan ke anan to gunki bai iya mukawama fito na fito da shi gunkin Allah da kake bautawa bai iya fito na fito da kuda amma wai kai banza a banza wai shine ainihin abin bautar ka Allah ya sauƙaƙe to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me da'ufa talibu wal maqlub da me nema a yi mishi da wanda ake neman a wurin shi dukansu sun yi me sun gaza dukansu sun ne sun kasa kai mai bautar gunki ka zama wawa ka kasa gunkin da kake bautawa ya kasa ba ma zai iya ainihin amfanar kanshi ba ko ya ture wa kanshi wata cuta ballantana kai ya amfani ka ko ya kare maka wata cuta ضعف الطالب والمطلوب wato gunki ya kasa kuda ya kasa ko kuma a'a gunki ya kasa masu bautar gunki sun sun kasa kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce afalebu ai asanam gunki din matlub kuwa shine wa kuda asuba duk da ainihin wasu daga cikin ainihin mafasara suka ce ai abin da ake nufi afalib shine mai bautar matlub gunkin da ake bautata dukansu sun yi mai sun kasa saboda ka kana bautata wa kasashe kai kasashe kana bautata wa kasashe ka saki mahalicin kowa da komai mai karfin da babu irin shi shine mai badawa shine mai hanawa ka sake shi bayan ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib عبادي عني فإني قريب na'am أجيب دعوة الداع إذا دعان
falyastajibu li فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah subhanahu wa ta'ala yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka sun tambaye ka game da ni me yasa nake sai sun hau motoci sun yi abin da su je ko a'a kusa nake kusa kusa nesa nake sai sun daga murya Allah Allah Allah la ilaha illa sai an haukace ko kuwa a'a kusa nake cikin nutsuwa kai ainihin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi ainihin ku menene kun rabbaka ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول yace za ka yi zikiri kai zikirin ubangijinka wazkur rabbaka fi nafsika cikin zuciyarka tadarru kana mai kaskantar da kai ba kana mai tsalle kana bugu kana rawa kana bugun kirji ba tadarru an wa khufiya ko wakifatan kana mai tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da waɗannan suke masu bugun kirji masu tsalle masu ɗaga murya ana yi wa Allah kiran da ba za ka yi a yi wa ubanka ba waɗannan 'yan wuce gona da iri ne shi ko Allah maɗaukaki ya ce la yuhibbul mu'tadin bai san masu 'yan ta'adda masu wuce gona da iri duk abin da za ka yi ka yi yadda Allah ya ce bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine addini shine musulunci mika wuya total mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka suka tambaye ka ni ka faɗi musu fa inni qarib ina kusa ujibu da'wata da'i ina ansa addu'a ina ansa roko ina ansa kiran mai kira ko da wancan ne kai bari mu faɗi iblis ma ya kira ya Allah ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya ce to an ansa maka kaza banda kaza idan iblis zai yi addu'a an amsa kai wai ba za ka iya ba sai ka je wurin shi wai malam wai shine kawai zai iya maka addu'a sai ka je wurin boka ɗan iska wanda gaba ɗaya mushriki ne ma sai kin je wurin ɗan ainihin tsubu lalatacce wanda yake jirkita ayoyin Allah ya cuɗa ayoyin Allah da najasa wai kai yanzu ba za ka iya amsa wannan kiran ba ba ka yarda da ayan alƙur'anin ba Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ina kusa sai wata aya ma ta ce nahnu aqrabu ilayhi min menene ونحن أقرب إليه من حبل الوريد kusancin da Allah yake da shi gare ka ya wuce a musu akwai wata jijiya da take cikin tsatsar kashin baya hablul warid ita ce ake tunanin ta fi kowa kusa da mutum wanda take jikin shi to Allah ya ce na fi kusa da kai fiye da ita wannan ainihin lakaɗin duk tarbatsan bayanka ka tambaya ka roƙa Allah ya ce ka roƙa zai amsa maka ujibu da'wata da'i ina amsa kira roƙo addu'ar mai roƙo mai addu'a idan ya ainihin roƙe ni Allah ne yake faɗin wannan kai ba bawan shi bane yace ibadi ke ba baiwar Allah bace yace idan bayina sun tambaye ka saboda mu ji tsoron Allah mu ainihin tsaye da kanmu a matsayi na bayin Allah sauran ainihin halitta duka bayin Allah ne wanda Allah maɗaukake ta mu bi kamar manzannin Allah da waɗanda suke shugabanni da suka bi Allah suka bi manzo kamar yadda aya ta ce don ba kowane shugaba ake bi ba kowane shugaba ake bi ba cewa yi minkum ko daga cikin afi Allah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا nan kun ga ba ya ayyun nasu aka ce ba ya ku waɗanda suka yi imani ga doka daga Allah subhanahu wataala mahalici mai kowa mai komai ati'u Allah ku yi da'a ku bi Allah subhanahu wataala ku bi umarnin shi an gama duk wanda ya yace kada ka bi Allah madaukaki wannan kowaye shi banza ne ka kore shi kada ma ka saurare shi shedan ne wa afi'ur rasula kuma Allah yace ku bi manzon Allah yace in kun bi shi kun shirya yace lallai wannan manzon akan tafarki madaidaici yake yace kuma yana kira ne zuwa ga tafarki madaidaici wa afi'ur rasula ku bi manzo wa yace abiji Allah akwai wanda Allah ya ce shi kuma ya ce a'a akwai wanda ya isa saboda haka in ya tabbata cewa wannan sunna ce ta annabi umarni ne na annabi to ka bi shi duk wanda ya zo ya ce kada ka yi kada ka bi ka bar shi banza a banza ne shi ya zama shedan ko da yana da katon rawani da katuwar alkyaba da makekin tarbi a hannu ya ce kada ka bi wannan abin da annabi ya ce ka bar shi banza ne in ba haka ba in ka bar wannan abin da manzo Allah ya ce ka bi shi shedan ne zai tafi da kai wutar jahannama kuma ba wanda ya kwace ka shi ma ba zai iya kwatar kanshi ba sai zuwa sai zuwa gabani wa ulil amri minkum yadda kuma ku bi majibinta al'amari shugabanni shugabanni ku yi musu biyayya amma ba minkum daga cikin ku kusuwa waɗanda suke bin Allah suke bin manzan Allah ba shugabannin da suke bin lata ko unza ba ba shugabannin da suke bin shaidanu ko shaidanci ba ba shugabanni wanda kike kira zuwa ga iskanci da ainihin abin da iya shege ba a'a shugabanni minkum daga cikin ku wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir saboda haka ƴan uwa musulmi babu alheri face bin Allah da manzon Allah duk abin da ya saba wa bin Allah da manzon Allah sharri ne komai girman shi waɗannan da suke ganin bai cancanta a tsaya akan tauhidi ba bai cancanta akan tsayuwa bisa da'a ga Allah da manzon Allah ba waɗanda suke wa Allah irin wancan zato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma qadarullah الله حق قدره نعم إن الله لقوي عزيز Allah ya ce wa ma qadarullah ko ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ainihin wato gaskiyar girmama shi Allah din subhanahu ta'ala ba ai ma azzamuhu haqqa azmati ba su girmama shi gwargwadon ko gaskiyar ko irin yadda ya cancanta su girmama shi ba don haka ne suke gani ya kamata a bautatawa abadu ma'ahu suka bautatawa wani wanda man la yaqdiru ala khalqi dhubat wanda bai da ikon halittar koda kuda suka je suna bauta musu tare da Allah don me don ba san hakikanin ba su yadda suka girmama Allah hakikanin girmama shi ba suka zo suna bautar wanda ba zai iya kare kanshi ba wanda bai iya jawo wa kanshi amfani wanda bai iya tunkuɗe wa kanshi cuta saboda haka waɗannan sun zama ainihin abin nan dabbobi sun mai da kansu ainihin abin nan a matsayin dabbobi waɗanda kwata-kwata wannan yake gwada ba su san ma wane Allah ba waye ya halice su ba me ya halice su su yi ina za su koma duk ba su san wannan ba su sun ɗauka shehi ne sun ɗauka wancan waliyin shine ya halice su wurin shi za su koma ai sun fito sun ce ya mafi Allah ko waliyin nasu sun ce ya mafi Allah bayan sun ce shi ne Allah Allah shi ne shi suka ce a ya mafi Allah Allah ya sauƙaƙe suka koma suna bautar wanda bai da ikon jalbe naf'in jawo amfani wala daf'i durrin ko tunkuɗe wata cuta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin wannan alarma sura ta shida aya ta 91 سورة الأنعام الله مدعوك كيف وما قدر الله حق قدره قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء Allah ya ce wa maƙadarullaha haka kadari ba su girmama Allah gaskiyar ainihin girmama shi ba saboda me don izkalu don sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu ga ainihin abin nan wani mutum ba sun yi mai kenan sun karyata manzon Allah sun karyata littafin Allah sun karyata Allah baki dai don shi ne yace shi ya saukar da littafin a ainihin ayoyi da dama amma suka ce karya ne ba su san Allah ba ba su girmama Allah irin yadda ya cancanta su girmama shi ba haka in muka duba suratul zuma aya ta ainihin 67 Allah madaukaki ya sake kawo irin wannan yace me wa ma qadarullah haka qadri حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة na'am والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه subhana سبحانه وتعالى عما يشركون wannan ayar abin da take waɗannan masu haɗa wani da Allah a wajen bauta masu ƙoƙarin faɗa da masu karanta littafin Allah waɗanda suke ganin ya cancanta a haɗa Allah da wani a wajen ibada ya ce ma ƙadarullah haka ƙadari ba su girmama Allah suka bashi matsayin da ya kamata su bashi ba Allah wane ne Allah kuna son ku ɗauki misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wal ardu jami'an kasa dukkan ta duniya kaf gaba daya qabdatuhu yawm al qiyamah danki ne guda daya na Allah subhanahu wa ta'ala a ran tashin al qiyamah ba ta ma isa ba kamar ka dauki ainihin abinan ayar zarra ko abinan wani kamar shi ka danke haka wal ardu jami'an qabdatuhu abin ya wuce nan gaba ɗayan kasa duniya kaf gaba ɗayanta danki ɗaya ne danki ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wani irin Allah ne irin Allah gidan ko irin Allah da kake bautatawa na abin nan a maciji ko bera Allah nan yana son ya kawo maka wani misali guda ɗaya ba duniya ka sani ba duniya ma ina ka sani in ba garinku ba sai inda ka ɗan je duniya ka tambayi in kana son ka san girman duniya ka tambayi masu ilimin taurari to duk girman nan nata da duk abin da ta kunsa da koguna da itatuwa da ko menene kawai dan danki ne anan Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyam sammai ba Allah ya ce was samawa dukkan saman nan gaba daya matawiyatun biyamini wato suna nade kawai Allah subhanahu wataala ya rike ya dade ya rike su a hannu daman shi subhana barki ya tabbata ga Allah wannan Allah ya fi karfin a sumbarta shi wannan Allah ya fi karfin rai ta ce iri kaza ne ko girman zatin shi kaza ne ko kuma akwai wani wanda yake da siffa irin tashi daga cikin siffofin da yake banta da su wannan shine Allah zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay mahalicin kowane irin abu wannan shine Allah Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum rayayye wanda ya wadatu da kanshi wanda kowa yana da bukata a wurin shi amma shi bai da bukata a wurin kowa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah
أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
Mm.
والله هو الغني الحميد ya ayyuhan nas ya ku mutane da kafirai da mu'minai da 'yan iska da na kwarai da kowane ne Allah ya ce antumul fuqara'u ku ku ne mabukata ila Allah zuwa ga Allah sarki na da bukata a wurin Allah talaka na da bukata a wurin Allah mai waye gwamna yana da bukata a wurin Allah shugaban kasa yana da bukata a wurin Allah wace maganar ministoci wace maganar kwamishinoni wace maganar famsek famsek wace maganar daraktoci kai ka tafi sama rana wallahi tana da bukata a wurin Allah wata na da bukata a wurin Allah mala'iku suna da bukata a wurin Allah kiyashi yana da bukata a wurin Allah ƙwayar zarra tana da bukata a wurin Allah maza na bukata a wurin Allah mata ma haka masu dukiya suna da bukatu a wurin Allah haka wanda bai da komai antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata wanda kuke da bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu huwal ganiyul hamid Allah shine wadatacce wanda bai da bukatar kowa da komai a wurin kowa يسأله من في السماوات والأرض shine wanda man fi samawat من هو في شأن wanda man fi samawa duk abubuwan da ke cikin samai da waɗanda ke cikin ƙasa yas'alu suke roƙonsa kuma yana ta basu da na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu da mala'iku da wa duk da za su haɗu su ta roƙon Allah kullum su ta roƙon Allah Allah yana biya musu bukatunsu wallahi ba za su rage komai ba a cikin arziki na Allah subhanahu wa ta'ala da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin mallakar Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine Allah zalikumullahu rabbukum fa'budu wannan shine Allah ubangijin wanda ake kira ku bautata mishi ku kadaita shi da bauta kada ku yadda ku hada shi da kowa ba wanda ke da iko akan ku sai shi. in kun ga alheri nashi ne daga wurin shi ne in kun shari ku tuntubi ku binciki kawunan kuma Allah mai tausayi wanda duk irin yadda uwa take jin tausayin ɗanta Allah ya fi tausayin ka fiye da ita ka bari kuma wannan Allah mai sanka mai jin tausayin ka irin wannan tausayi mai rahama wanda rahmatuhu wasi'at kulli shay rahamar shi ta yalwaci kowane irin abu ka bari ran tashin alkiyama ya dauke ka ya jefa ka a wuta la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qadarullah haqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu والسماوات مطويات بيمينه سبحانه بركي يا تبت غريش وتعالى يا دوكك يا وتي duk yadda kuke zato ya fi ƙarfi amma yi shirkun da ainihin abin da kuke haɗa shi da shi a wajen ibada subhana tsarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfin ka siffanta shi da siffar kowane abin وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك duk abin da ya ɗarsu kana tunanin haka yake Allah ya wuce sabanin haka yake to wannan Allah shine mai jinka shine mai rahama shi ya halitta wuta shi ya halitta aljanna yace ku yi aiki yace za a yi hisabi gobe tashin alkiyama yace in ka aikata kwarai ayyukan kwarai aljanna in kai na banza wuta sannan duk abin da kake boyi boyuwa a gare shi ran tashin alkiyama za a fito shi a ce isra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba da karanta littafin ka da da kanka Allah muna roƙon ka yafe mana sura mu Allah ka tabbatar da mu bisa imani Allah ka sa mu girmama ka gwargwadon irin girmamawa da ka cancanta Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu bisa tauhidi Allah ka tabbatar da mu bisa sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugaban mu Janar Muhammadu Buhari muna roƙon Allah Allah ka ƙara ba shi lafiya kuma Allah ka ƙara shirya da shi Allah kada ka bari ya ainihin abin nan targaɗe ya karkaɗe Allah duk yadda ainihin bai so ka daidaita shi akan tafarki waɗanda ke ƙoƙarin barda shi a Allah kai mana maganin su ya Allah muna roƙonka waɗanda ke ainihin zawon ƙasa ga waɗannan manufofi da ya sanya a gaba na alkhairi Allah kai mana maganin su Allah ka taimaka mishi Allah ka agaza mishi ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa tamu ka ainihin ƙara azurta ta da arziki na halaliya waɗannan talakawa bayinka da suke fama da wahala da talauci ya Allah kai ne mai azurtawa ya Allah kai ne mawadaci mai wadatarwa ya Allah muna roƙonka a cikin baiwarka Allah ka wadata mu Allah muna roƙonka ka azurta mu arziki na halaliya Allah ka kare mu daga kowane irin bala'i da kowace irin musiba Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya to yau Abdulrahman ya leko ya sako naira dubu ɗaya a cikin asusun da dashi yake budewa amma bana sai wani mutum ya mutu zagon kasa ya ki kawo shi akan lokaci to Allah ya saka